بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باك أنواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساجوة أولا لوكو تشيمي البركة مجلس من ماكو ماكو da muke gabatar da karatu a cikin littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha wallafan babban malami Muhammad Nasiruddin Albani rahmatullahi alaihi darasin mu da ya gabata mun karkare bayani ne game da abin da ya shafi karatu a cikin sallah inda muka ce bayan mutum ya zo tsayuwan sallah ya kabarta sallah ya yi du'a'ul istiftahi abin da yake gabansa na gaba shine zai karanta ta'awili muka karanta ta'awili da ya samu asali daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine manzon Allah yakan ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi wani lokaci yakan ce a'udhu billahi as-sami'il 'alim من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه sannan ce bismillahir rahmanir rahim amma baya bayyana su a fili inda muka ce ka sani cewa idan har kana yin sallah baka yin wannan to kuskure kake mun yi bayanin sabanin malamai game da isti'aza yayin da mutum zai karatu alqur'ani mai girma shin wajibi ne ko mustahabbi ne abinda malamai almuhaqiquna suka tafi kai shine wajibi ne idan za ka yi karatun alqur'ani sai kai me sai kai ne mutsarin Allah daga shaitan ina fata an gane domin Allah cewa ya fasta'id billahi minash shaitanir rajim ba a sami wata qarina da ke nuna cewa babu wajibi a cikin wannan ba kuma yana daga cikin ayyukan manzon Allah ne da gobe a duk lokacin da zai karatu yakan fara da fadin a'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi na'am sannan muka yi bayani kuma akan karatun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idan yana karatun sallah baya hadi tsakanin ayoyi sai dai yakan karanta kowace aya ne ita kadai kana qira'atuhu ayatan aya manzon Allah yana karanta karatun shi ne aya bayan aya har ma ya kawo mana hadisi yace yakan ce bismillahir rahmanir rahim sannan ya tsaya sannan ya ce alhamdulillahi rabbil alamin sannan ya tsaya ya ce arrahmanir rahim sannan ya tsaya har zuwa ƙarshen fatiha ina fata an gane wannan shine abin da ya tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama na sai dai wani abin nake son mana tambihi akai guda ɗaya kila wani zai ji wani ya zo yana sallah sai ka ji ya bayyana a'udhu billahi minash shaitanir rajim din shi ko kuma ya bayyana bismillah to shin ya halatta mutum ya bayyana bismillah yayin da ya bayyana sallah ko ko a'a ba zai bayyana ta ba ina fata an gane lalle kam kuskure ne mutum ya bayyana bismillah a cikin sallah ya bayyana ta kowa ya ji nake nufi zaka ji wasu suka zo karatun sallah sukan fara da bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin akan samu masu yin wannan waɗannan masu yin wannan ku suna kafa hujja ne da hadisin da imamun nasa'i da ibn khuzaima suka ruwaito daga sahabi nu'aym al-mujmir wanda ya samu hadisi yace na ji abu hurairah yana yin sallah da ya zo yin sallah sai ya bayyana bismillahir rahmanir rahim har zuwa ƙarshen fatiha da ya gama sallah yake cewa lalle ni din nan na fi ku ƙoƙarin kwatanta sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan hadisin gaskiya da'ifi ga wanda yake son marji'i ya duba littafin bulughul maram idan kana son karin bayani akai ka duba sharhin bulughul maram din har ila yau tawdihul ahkam min bulughul maram na abdullahi albassa an gane ko kenan bayyana bismillah kuskure ne saboda me shekul islam ibn tamiya yake cewa a duk hadisan da suka zo suka bayanai yadda manzon Allah ke karanta fatiha babu wani hadisi kwaya ɗaya da zai bayani cewa yana bayyana bismillah bal hadisai da yawa ma sun yi bayani ne akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Abubakar da Umar da Uthman dukkan waɗannan khalifofin na manzon Allah tare da shi manzon Allah din ba sa bayyana bismillah amma suna karanta ta kenan za a karanta ta boye ko a sallan boye ne za ka karanta ina sallan bayyane ba za ka karanta amma ba za ka bayyana ta a wajen yin karatu ba Allah ta'ala ya sa mu dace malam yace rukuniyatul fatiha wa fadailuha rukuniyatul fatiha zaman fatiha a matsayin rukuni na sallah an gane idan ka ce rukuni wani abu ne wanda idan aka rasa shi a cikin sallah to babu sallan gaba ɗayan ta an gane ku kamar misali masallaci ne yana da rukuni guda nawa ne ya da rukuni da yawa ko wannan bangon da wannan bangon da wannan da wancan to kowanne rukuni ne ila akwai wanda idan aka rasa shi a ciki za a samu wani wuri da zai iya rushewa a wurin ina fata an gane shine ar-rukun to rukunin Fatiha malamai gaba ɗaya sun tafi akan cewa sallan karatun Fatiha a cikin sallah wajibi ne wasu kuma sun tafi kan cewa mustahabbi malamai gaba daya sun tafi kan cewa malaman da suka tafi akan cewa wajibi ne shine imamu ash-shafi'i imamu malik imamu ahmad bin hanbal amma shi imamu abu hanifa yana ganin cewa a'a ba wajibi bane shi mutum ya karanta fatiha ina fata an gane shi dai yana cewa farilla ne amma ba wajibi bane domin shi a mazhabar shi ana bambance tsakanin wajibi da farilla wannan kuma wani yare na na fuka hawo wanda ba shi muke son mu tabbatar ba an gane ko amma dai abin da ziliji kawa gare shi ne fatiha karatun ta wajibi a duk wanda zai sallah saboda dalilin zamu karanta yanzu anan ina fata an gane mala yace wa kana yu'azzimu min sha'ni hadhihi sura manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana girmama sha'anin wannan sura din فكان يقول يا كثن شينا سوى لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فصاعدا باب صلى وند تك بيكرن تفاتحة با بيكرن تفاتحة أسكن صلى السبا فصاعدا جسم هذا ina fata an gane babu sallah ga dukkanin mutumin da bai karanta fatiha ba wannan hadisin imam al-bukhari da abu awana da imam zahabi suka ruwaito shi na'am da muslim na'am wa fi lafzin a cikin wani lafazin kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yake yi la tujzi salatan sallah ba ta taba isa la yaqra'u ar-rajulu fiha bi fatihatil kitab wanda mutum bai karanta fatiha a cikin ta ba sallansa ba ta isan masa yawanci malamai kace sallan sa ba ta isra ma'ana sallan ba ta yi ba ina fata an gane ko kuma ya zamto sallan ba ta cikakken lada ladan da ake da buƙatar masallaci ya samu to shi irin wannan ya haramta kan samun wannan ladan gaba ɗayan shi ba shi babu samun wannan lada ɗin ina fata an gane mana ya ce wa taratan ya wani lokaci ya kasance yana cewa man salla salatan dukkanin wanda ya sallaci wata sallah lam yaqra fiha lam yaqra fiha bi fatihatil kitabi bai karanta fatiha a cikin ta ba fa hiya khidajun hiya khidajun hiya khidajun ghairu tamam yace fa hiya khidajun ita wannan sallah din khidajun ma'ana wannan sallar mai ragajjen lada ce hiya khidajun mai ragajjen lada ce mai tauyayyen lada ce sai kuma ya fassara maka shi ma ghairu tamam ai ba mai cikakken lada ba ba cikakka ba ce wannan sallah duk sallan da bawa ya yi ta bai karanta fatiha a cikinta ba to wannan sallan tashi na kisatul ajri ce mai tauyayyen lada ne misali za a iya baka ladan sallah misali 20 27 da aka ce darajar ta ko to in mutum mai karanta fatiha misali sai a kwashe 26 gaba daya sai a bashi da lada daya wannan ladan ya isan masa bai isan masa ba ko shakka babu to kun ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa sallan ɗayan ku ba da taba shiga sai ya karanta fatiha kenan yayin da bai karanta fatiha wannan sallan ta shi ta zanto khidajun ma'ana sallar da suke da aina qisatun gashi nan mali ya kike lamba ka sai ce aina qisatun ma'ana tauyayya ce wa qad fassaraha sallallahu alaihi wasallam bi qawlihi ghayru tamam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara ta da fadin sa cewa ghayru tamamin ba cikakka ba ma'ana duk abin da aka ce bai cika ba ya zama mai kenan ya zama tauyayye kenan labudda an yakuna naqisan ko tunda ya zama ghayru tamam نعم ويقول ومن ذو الله صلى الله عليه وسلم هنا شوى قال الله تبارك وتعالى حديث القدسي جنكو الله مدوكشي الله وند البركة سنيا ويدا كما مدوكشي يجي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ني نار بسلا تكالني دباوانا نصفيني زوا كشي بي نار بسلا تكالني دباوانا كشي نوا kashi biyu fa nisfu hali rabinta ta wace wa nisfu hali abdi rabinta kuma ta bawa na ce wa li abdi ma sa'ala kuma bawa na yana da abin da ya roka wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama اقرأوا يقول العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله تعالى حمدني عبدي ويقول العبد الرحمن الرحيم يقول الله أثنى علي عبدي ويقول العبد مالك يوم الدين يقول الله تعالى مجدني عبدي يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال فهذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل من قال صلى الله عليه وسلم يجي من بيان شوى اقرأوا فوق كرن تاكجي يقول العبد بابا ينا شوى الحمد لله رب العالمين dukkanin godiya ta tabbata ga Allah ya Allah ta'ala sai Allah malaukakin sarki ya ce da shi hamadani abdi bawana ya gode ni bawana ya nuna godiya gare ni wa yaqulu al-abd kuma bawa yakan ce ar-rahman rahim mai rahma mai jin kai yaqulu Allah sai Allah ta'ala ya ce asna alayya abdi bawana ya yabe ni ويقول العبد مالك يوم الدين باوا يكنشي مملك رانا ساكمكو يقول الله تعالى ألا ملوك كنسكي سيشي مجدني عبدي باوا أنا يا جرمماني يقول العبد باوا كما زيشي إياك نعبد وإياك نستعين غريك مكي بوتا كدي كما غريك مكي نيمان تيمكو قال في الله تعالى يكي فهذه بيني وبين عبدي wannan tsakanin ni da bawana ne wali abdi ma sa'ala bawana yana da abin da ya roka ma'ana iyyaka na'budu gare ka kade muke bauta wa iyyaka nasta'inu kuma gare ka kade muke neman taimako to neman taimakon da zaka nema a wurin Allah Allah ya ce ya baka ma taimakon da kake nema yaqulu al-abd bawa zai ce ihdina as-sirata al-mustaqim ka shiryar da ni ta farki madaidaici صراط الذين أنعمت عليهم هنير وأن كي نئما أكنسو غير المغضوب عليهم با وأن كي بشي أكنس با ولا الضالين كما با بتتوبا قال في الله تعالى يشي فهؤلاء لعبدي wannan abubuwan da aka faɗa wannan addu'ar ta bawa na ce wali abdi ma ta'ala kuma bawa na yana da abin da ya roƙa ina fata an gani shi yasa a sheikh abubakar mahmud gumi allah ya ji kanshi a cikin tafsirin na Rabbul Azhani ila ma'ani al-Qur'an da yazo yana bayani game da suratul Fatiha yake cewa yana daga cikin sunayen suratul Fatiha suratul munaja suran gani da Allah tunda bawa zai ce alhamdulillahi rabbil alamin Allah ya fi hamadani abdi haka ne ko الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي مالك يوم الدين مجدني عبدي ina fata an gane can kuma ce wali abdi ma fa'ala kaga nan kana magana tsakanin kai da Allah subhanahu wata'ala ne ina fata an gane Allah ta'ala ya dace da kuma Allah ya ƙara tabbatar da gadigan mu akan bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na'am inda kuma malam yake cewa qasamtu salati ko qasamtu salata baini wa baina abdi a cikin tafsirin har ila yau al-sheikh Abubakar Ahmad bin rahmatullahi alaihi yana cewa yana daga cikin sunayen suratul Fatiha as-salah suratul salah sallah gashi manzo Allah ya ambaci ta ce qasamtu salata baini wa baina abdi na raba sallah tsakanini da bawana abin da ake nufi da as-sala anan gashi ne a suke lamba kaza yace ya'ni al-fatiha fatiha akan kira ta as-sala kamar ita ce ma sallan gaba daya wa huwa min itlaqil kulli wa iradatil juz'i ta'zima mana yace an yi itlaqin wannan ne akan kadan ne akan duka saboda girmamawa saboda tsabin girman fatiha ma ta kira ta gaba daya ita ce ma sallan shi yasa manzo Allah yake cewa la tujzi salatan la yaqra'u fiha bi fatihatil kitab kamar da muka karanta a baya sallan ɗayan ku ba ta isan masa matukar dai bai karanta fatihatil kitab a cikin ta ba matukar ba karanta fatiha ba to ka tabbatar wannan sallan kuma to khidajun khidajun khidaj na da satul ajr tauyayya ce wannan sallar gaba ɗayan ta wa alaikumus salam eh karatun za mu shigo kenan yanzu in kai hakuri za ka ji insha Allah wa kana yaqulu kuma ya kasance yana cewa ma anzala Allah azza wa jalla fi at-taurati wa la fi al-injili mithlu ummi al-Qur'an wa hiya as-sab'u al-mathani wal-Qur'an al-azim alladhi utituhu manzo Allah yana cewa ma anzala Allah azza wa jalla Allah madaukakin sarki Allah mabuwayi madaukaci bai taɓa saukar da wata sura ba fi taurati a cikin littafin at-taura cikin Old Testament wala fil injili haka nan a cikin injila New Testament ko mislu ummil qur'an kwatan kwacin ummil qur'an ummil qur'an ɗaya daga cikin sunayen suratul fatiha wa hiya sab'ul mathani ita ce nan ayoyi bakwan nan wanda ake yawan maimaita karatunta a larabci aka ce almasani ana nufin abin da ake yawan maimaita karatun shi tunda babu yadda za a yi bawa ya karanta yayi sallah ba tare da ya karanta suratul fatiha ba ko yana yiwuwa ba zai yiwu ba gashi mun karanta a baya to saboda yawan maimaita ta da ake yau da gobe shi yasa kiranta mene as-sab'ul masani malam ya saki man lamba anan kasa ko yake cewa yake cewa qala al-baji al-imam al-baji al-maliki yake cewa yuridu qawluhu ta'ala yana nufin fadin Allah ta'ala wa laqad atainaka sab'an min al-mathani wal qur'an al-azim yana nufin ayat da Allah ta'ala yake cewa na hakika mun baka sab'an wasu ayoyi bakwai min al-mathani waɗanda ake yawan karanta su wal qur'an al-azim da kuma al-qur'ani mai girma سبع المثاني تنسجك مع القرآن العظيم نفات أنقاني وسميت السبع ما ليتي أنسى أنسى مسونا السبع لي لأنها سبع آيات دومين إتب سلم فاتحة آية بقي شيء والمثاني معنى مثانيكما لأنها تثنى في كل ركعة سبو لأنا ميمي تكراتين تأسكن قوة ركعة صلى ai tu'adu ai ana maimaita ta a cikin kowace raka'a ta sallah wa inna ma qila laha alquran alazim ai an ce da ita alquran alazim ala ma'ana tafsis لها على معنى التخصيص تخصيص لها, لها, لها بهذا الاسم saboda an takaice ta ne da wannan suna din da suna alquran alazim wa in kana kullu shay'in min alquran man yace ko da yake dukkanin wani abu da ka sani dukkanin wani sashi na alqurani min alqurani qur'anan azima qur'ani ne mai girma kama yuqalu fi ka'ba baitullah kamar da ake ce ma ka'aba ɗakin Allah wa in kanat wa in kanat albuyut kullaha lillah malaki ko da dukkanin ɗakuna sunan su ma ɗakunan Allah yanzu na masallacin zamu ci ɗakin wane ne ɗakin Allah walakin ala sabili taqsis wa ta'zim lahu malaki amma akan hanyar girmamawa da kuma takaicewa sai a ce mata alqur'an alazim yanzu da mutum zai ce maka wallahi in na samu kyautar dubu goma yau sai na karanta qur'ani sai aka bashi dubu goma سيتي بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سيتي الحمد لله كتي كي سوى كي تسيكا كان يتي تو ميجيتي قرآني ne ita ma ina fata an gane qur'ani ne ita ma da mutum zai ce bari ya karanta qur'ani ya ce sai ya karanta qur'ani gaba ɗayan shi inda za a bi kita sai karanta fatiha yayi سبع من المثاني والقرآن العظيم هو نفاجي كان سنة قرآن سنة شميني قرآن إن فات أنقالي إنما أن تقي تتدون سنة يسوى الجرم ما شاء في إتا سورة الفاتحة دي tun daga shi manzon Allah ya ce Allah bai taɓa saukarwa ba a cikin wannan a cikin injila da attaura ko da injila da zabura ma yace hadda qur'ani ma a wata riwaya yace wal furqan hadda qur'anin ma ba a taɓa saukar da wata sura kamar suratul fatiha ba ina fata an gani al-imam ibn al-qayyim yake cewa saboda ita suratul fatiha din ta tattaro dukkan wani abu da ka sai na qur'ani dukkan wasu ma'anoni da qur'ani ya kunsa suratul fatiha ta kunsa ta kunshe shi ina fata an gani shi yasa ma ga saboda zaka ji an yawa an yawaita ambata sunan Allah a ciki farko tauhidi aka fara shi بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين توحيدي ina fata an gane iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tauhid uluhiyya ya shigo ciki ina fata an gane malik yawmiddin tauhid rububiyya ya shigo ciki tunda shine mai kashewa shine mai rayawa shine ake neman taimako a wurin shi to dukkan waɗannan dukkan wata ma'ana da ka sani da ke cikin alqur'ani mai girma na bada labari ta baka labarin yahudu da nasara sirat allazina an'amta alaihim wanda manzon Allah ya fassara wani hadisi yace yace fal yahudu al maghdub alaihim wan nasara ad-dallin yace waɗanda Allah ya fushi da su su ne yahudawa waɗanda kuma suke batattu su ne nasara kiristoci su ne batattu saboda me aka ce musu batattu saboda sun ɗauki fastocinsu da masu bautan cikin su zamto mene أرى الموتى ولن دبا الله با اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم الله وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون أنقانيكو نعم ما نتيجة والقرآن العظيم الذي أوتيته كما يتشهد القرآن من جرما وندع كباني كذا سورة الفاتحة عن بجد السنة مني القرآن العظيم وأمر صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته من ظن الله صلى الله عليه وسلم يا أمرجي والنمي من صلى الناس من سنن سوانيني ويا سنن صحاب النون لأجي شوى ميمون صلى الناس خلاد بن رافع بارك الله فيك إيه؟ يا إذن جيني sunan shi Khallad bin Rafi' an gane ko babban sahabi manzon Allah ya sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara mishi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da shi ya ya mai umarnin an ya an ya qara'a bi hadi salatihi ya karanta Fatiha din a cikin sallarsa wa qala liman lam yastati' liman lam yastati'uha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci dukkan wanda bai bai iya da ba shi da mai haddace Fatiha misali mutumin da ya shiga musulunci yanzu sai yau zai sallah kun ga ya haddace fatiha bai haddace ba to in ya zo yin sallah ya zai yi sai a ce to sai ya faɗi wani abin da dama ina fata an gane to gashi ne yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarci wanda bai haddace suratul fatiha din ba yace da shi kul kace subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah a madadin fatiha dukkanin mutumin da bai iya haddace suratul fatiha ba sai ya karanta wannan kawai in ya zo ya kabbara ya kabbata sallah kawai sai sai ya karanta wannan ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah ina fata an gane ba dai ce mai ya shiru ba ya gum shi ma sai ya ce wani abu an gane ko fada ce wannan hadisin imamun nasa'i da alhakim suka ruwaito shi sannan shi kuma wannan hadisin na hudu abu dawud da ibn khuzaima suka ruwaito shi ko ko imam bukhari a wancan juzul qira'at khalf al-imam bi sanadin sahih sannan na hudu lamba ta hudu yace hadisi rawahu abu dawud wa ibn khuzaima wal hakim wa tabarani wa ibn hibban wa sahahu kuma sun inganta wannan hadisi din kuma malam albani ya fitar da shi a cikin littafin al-irwa da ghalil sai mali ya ci gaba da cewa wa qala lil musii salatu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada wannan mai muna sallar nata Khallad bin Rafi' fa in kana ma'aka qur'anun faqra bihi idan ka iya wani abu na qur'ani to ka karanta shi a cikin sallarka wa illa in ko baka iya komai ba fahmidillah to kai wa Allah godiya ma'ana ka ce alhamdulillah wa kabbirhu sannan ka girmama shi ka ce Allahu akbar wa hallilhu sannan ka yi masa hailala ka ce la ilaha illallah ina fata an gane wannan shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni a kai kenan jam'in nasosin da makaranta yanzu gaba daya suna nuni karara akan cewa karanta suratul fatiha mai dace a cikin sallah farilla ce wajibi ne ina fata an gane wannan kuma shine abin da شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية الحراني الدمشقي شيما تفاكي وأن شيني أبن دا يوان شما لميل جمهور سكة تفاكي شيوا للي كرن تسوط الفاتحة واجبين أسكن صلى ومتحبي بني da dukkanin dalilai da yakin hadisai da aka koro suna nuna cewa tabbas karanta ta wajibi ne matuƙar mutum ya iya ta to dole kuma ya karanta ta daidai an gane ko sai da kuma ta qadiyya daya da ta rage to yanzu shi mutumin kuma da ya zo shi ya iya fatiha din amma bai iya karanta ta daidai ba ya karanta fatiha kenan a cikin sallarsa ni ma in tambaye ku bai karanta ba me yasa yawwa bai yi ta yadda aka saukar da ita ba ka'ida kenan dole ne sai ka karanta qur'ani kamar yadda Allah ta'ala ya saukar sannan karanta qur'ani shi yasa imam ibn jazari yake mana ishara a cikin littafin shi matun jazariya ko yake cewa wal akhdhu bit tajwid hatmun lazim man lam yujawwid al qur'ana atim li'annahu bihi al ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala yace wal akhdhu bit tajwid ruqo da tajwidi a yayin da zaka karantun qur'ani hatmun lazim wajibi ne na tilas man lam yujawwidul qur'ana atim din mutumin da baya sanya tajwidi baya kyautata karatu na qur'ani atim wannan mai saban Allah ne ma madadin ka karanta a baka lada ka karanta qur'ani an ce falahu bi kulli harfin hasana kai kuma falaka bi kulli harfin sayyi'a kaga wannan ayayi muni da yawa ina fata an gane saboda me yazo maimakon ya zo ya bi Allah ne sai ke ta kushe shi yace li annahu bihil ilahu anzala domin qur'anin nan fara tajwidi Allah ya saukar da shi yace wa hakaza minhu ilaina wasala kuma haka nan kamar yadda Allah ya saukar da shi nan ma ya iso gare mu tun daga malamai daga sahabbai zuwa tabi'ai zuwa tabi'in tabi'i zuwa waɗanda suka zo bayan su dukkanin waɗannan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta da qur'anin nan awwal malami yana cewa idan da zaka yi la'akari kana kan qur'ani ya tadabburi za ka gane cewa karatun alƙur'anin nan Allah subhanahu wa ta'ala shi ya fara rera wannan karatun alƙur'ani ne aka ce an gawa tamala mai hujjarka ya ce gashi nan a cikin sosai furqan Allah yana cewa wa qala alladhina kafaru laula nuzila alaihi qur'anu jumlatan wahida wanda suka kafirce wa Allah suna cewa ina ma da an saukar mai da qur'anin nan a dunkula a wuri daya Allah ya ce to kadhalika liyuthabbita bihi fu'adaka mun yi haka ne domin mu tabbatar da qur'anin a cikin zuciyarka shi yasa muke saukar da shi a yayyanke yace kuma wa rattalnahu tartila mun jeranta karatun shi jerantawa yace to haka Allah ya karantar da malaika jibrilu haka shi ma jibril ya zo ya karantar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah shi ya fara karantar da malaika jibrilu da lafazinsa da ma'anarsa shi ma ya zo ya karantar da manzon Allah ah idan Allah ya ga dama zai iya kinsu Qur'an nan fa kawai a cikin kirjin manzon Allah kawai ya ji ya iya haka ne jama'a amma kuma bai mai haka ba saboda abin da maka bi talaqqi cewa babu yadda za a iya Qur'ani sai ka je wajen malami ka zo na ya karantar da kai ina fata an gane akwai wani menene wani littafi a tawdih na littafin tajwidi na wani malami na manta farko sun littafin fi tajwid kalamil bayi ne a cikin littafin yake cewa babu yadda za a yi ka iya karatun qur'ani sai abu ka ta hada abubuwa guda biyu na farko ya zamto an koyar da kai karatun shi na biyu kuma ma'ana an koyar da kai karatun shi ta hanyar malamin ka zai faɗa zai ce ka ce alhamdulillahi rabbil alamin kai ma ka ce alhamdulillahi rabbil alamin in kai kuskure gyara maka ina fata an gane dole sai ka ji shi daga bakin wane malami sannan na biyu kuma dole sai an nuna maka ka'idojin shi wannan kaza ne wannan kaza ne wannan kaza ne wannan kaza ne saboda yake cewa tsakanin masu karanta qur'ani ko dai ya zamto mutum yana karanta qur'ani yana samun lada ko kuma ya zamto yana karantawa ne amma ana ana rubuta mai gunduma gunduman zunubai kun gani matsala kenan ta faru kuma a ce mutum ya rayu shekara ɗaya biyu shekara ashirin ko sha ta kaza har ashirin da kaza amma abin kunya mutum bai iya qur'ani ba ya ɓata kan shi lokaci wallahi jama'a ya ɓata kan shi lokaci domin babu abin kunya a duniyar nan wanda ya wuce a ce kai musulmi ne baka iya qur'anin ka ba kai musulmi ne baka san ma'anin qur'anin ka ba to ta yaya kuma hasken qur'anin zai rika bayyana a jikinka ka karanta qur'ani ka gani akwai wuraren da in ka je wallahi ba sai ka faɗi cewa kai mai ilimi bane kana zuwa wurin zaka amfa girma ka saboda wannan maganar da Allah ita ke tasiri a tare da kai zaka da jama'a suke haba haba da kai ake girmama ka ake baka girma saboda mene kana dauke da maganar Allah a cikin zuciyarka amma wannan ya zanto zuciyar ka cika ta da tadi da shirme da hayaniya da hargowa da harbati kun ga matsala ta faru kenan Allah ta'ala ya ba mu ikon gyarawa jama'a sai mu koma makaranta wannan wata yan nasiha ce takaitacciya ba wani babba Allah ne kaɗai babba ina fata an gane tunda Allah ne kaɗai babba ko kowa ko ya koma makaranta ya je koyi Qur'ani wajibin mu ne kowa ya koma ya je koyi Qur'ani in kuma ka ki zuwa ka koya je ka ji nasiha ba za je ran tashin kiyama ka ce ya Allah da da, da an faɗa mu da an mun nasiha da nayi ayya Allah zai ce innaha kalimatun huwa qailuha magana ce kawai yake kwarbi da shi Allah ta'ala ya latar da mu mal yace nuskhul qira'ati wara al imam fi zahariya soke soke qira'a a bayan limami cikin abin da limami ke bayyanawa na karatu baba dan balakaji karatun ka yazo soke karatu a cikin abin da liman ke bayyanawa na karatun fatiha ko na karatun fatiha ko wani sashi na alqur'ani mai girma za mu ji menene hukuncin shi kaji malam tun da farko ya ce ban nusku ma'ana an share idan liman yana yi a bayyane kai ba sai kai karatu ba abin da ke kanka kawai in ka zo kabbata sallah kai du'a wa istiftahi kai ta'widi kai basmala sai kai gum ka tsaya ka saurari abin da liman yake karantawa ibn qayyim al-jawziyya yake cewa saboda ka samu tadabburi cikakken tadabburi kuma ka rika lura da ma'anonin abin da ake karanta maka shi yasa kake kai shiru ina fata an gane saboda haka abin da ya dace kenan idan liman yana karatu a bayyane to kai ba za ka ba za ka bi shi ba ko da fatiha ma ba za ka karanta ba manzon Allah ya ce ya isar maka za mu zo mu ji hadisan anan mala yace wa kana qad ajaza lil muktammina an yaqra'u biha wara al imam fi salati al jahriyya hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance wani lokaci ya halattawa masu koyi mamu kenan su yi karatu da suratul fatiha a bayan liman a cikin sallar da liman yake bayyana karatu haiku kana ta yadda ya kasance fi salatul fajr a sallan asbahi fa qara'a fa thaqulat alayhi alqira'a manzo Allah ya karatu sai karatun ya masa nauyi yana karatun da kyar da kyar da kyar da kyar haka falamma fariga yayin da ya idar da sallah qala sai manzo Allah ya ce la'allakum taqra'una khalfa imamikum ya ce wala Allah dai ina ganin kuna yin karatu ne a bayan limamin ko liman yana yi kuma kuna yi qulna na'am hazzan sai muka ce eh muna yin shi ne hazzan sauri sauri ina fata an gane kai kar shi manzo Allah yana karatu kuma suna yin sauri sauri karatu saboda wai kada a tsere musu an gane ko gashi ne ya soke lamba a kafa yace alhazzu suratul qira'a abin da ke fi alhazzu shine gaugawa wajen karatun qur'ani wa mudarakatuha fi sur'ati wal isti'jal malam yace kuma da kokarin riskar da wannan karatun cikin sauri da kuma gaugawa shine ke da alhazzu kamar yadda wani yazo wajen Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara mishi yadda yake cewa ni fa na soke qur'ani a kwana daya sai sai Abdullahi dan Mas'ud yace mai haba ahazzun ka hazzi shi'ri yanzu kai ka gaggatsa karatun ne kamar da ake gaggatsa waka ya ce to in ba haka ba manzo Allah ya ce mana duk mutumin da ya soki Qur'ani kasa da kwana uku to ba zai fahimce shi ba sai za ka ce wai ka karanta Qur'ani a kwana daya gwanin ta kai wani zai ce wai shi ai shi a kwana so manzo Allah ma ya ce ya ce duk mutumin da ya soki Qur'ani kasa da kwana uku ba zai fahimce shi ba duk dai ina ba ku misali akan alhaz ko ya ce a hazzun ka hazzi shi'ri ka karanta shi ne kamar ya ake gaggatsa waka gaugawa gaugawa sauri sauri shi za ka fahimci ma'anar shi amma yatafalun annabi azim alladhina fi mukhtalifun kala ya'lamun thumma kala ya'lamun alladhina la ya'lamun fala habba habba bawan Allah yo ko kai ke wannan katin za ka karba ka karba ni dai ba zan karba ba wallahi ban san ku ba to ka gani ai muna karanta da yara har da makaranta kuma da Muhammad duk yaran da ya zuka ya fara saurin karatu bai iya bane dama sauri yake waye sauri waye wuce wajen wai saboda kada a kama shi sai haba wa yaro ina ai sai kayi rata illa iyaka Allah ta'ala ya tadda mu Allah kuma ya taimake mu malam ya ci gaba da cewa ya rasulullah na'am ya rasulullah sai ka ce na'am hazzan ya rasulullah eh ya manzo Allah muna karatun ne sauri sauri qala sai manzo Allah yake cewa da su la taf'alu kada ku ƙara aikata haka illa an ya ƙara ahadukum bi fatihatil kitab sai dai idan ɗayanku zai karanta suratul fatiha kadai fa innahu la salata liman lam yaqra biha domin yadda al'amarin yake babu sallah ga dukkanin wanda bai karanta suratul fatiha ba a wancan lokaci manzon Allah ya halatta masa karanta mene فاتحة شيء ذا ما لا يفارس من وقد أجاز للمؤتمين أن يقرأوا بها بها الضمير يعود إلى الفاتحة كما يدوي كفارة مغانا أنغاني يقول ما أن حديث إمام البخاري يروي توشي أسكن جزء إنسا لكما إمام أبي داود أحمد بن حنبل كما أن حديث إمام الترمذي يأتي حديث حسن سي يأتي ثم نهاهم عن القراءة كلها كنجي sannan kuma daga baya ma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ya hana mutane karatu ma gaba ɗaya karatun a bayan limami fil jahariya a lokacin da liman ke bayyana karatu gaba ɗaya ma ba halatta maka ka ce komai ba abin da yake kanka shine ka tsaya ka saurara ina fata an gani wa zalika hina man sarafa min salati min min salatin jahara fiha bil qira'a wannan ko ya kasance ne yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sallabe sallansa wacce ya bayyana karatu a cikinta wa fi riwayatin annaha salatu subhi yace a wata riwaya an ce wannan sallan asbahi ce faqala sai manzo Allah yake cewa hal qara'a ma'iya minkum ahadun anifa shin akwai ɗaya daga cikin ku da ya karanta da ya karanta qur'ani tare da ni a cikin sallah a dazu faqala rajul sai wani mutum yace na'am eh ana ya rasulullah ya manzo Allah ni na karanta qur'ani faqala sai yace inni aqulu ni ina cewa mali unaza'u haba ya na dama ana ta jayayya da ni a cikin karatu ina ƙoƙarin karanta amma ana ta jayayya da ni ana kai kawo wannan ya faɗa wannan ya faɗa wannan ya faɗa wannan ya faɗa maganganun suna shafuɗewa da juna shine mali unaza'u wai yaya ne ake ta jayayya da ni a cikin karatun qur'anin an gane ko malam suke nan ba kasa yace qala al-khattabi imam al-khattabi yace ma'anahu ma'anan abin da ake nufi udakhilu fil qira'a wa ughalibu 'alayha ma'ana ana cakuɗe ɗaya da ni a wurin yin karatu din ana shigan min da wasu karatuka daga a cikin karatu na wa ughalibu 'alayha sannan kuma ana kokarin rinjaya na a cikin karatu har in rasa mani wata suran ma nake karantawa ina fata an gane mala yace wa qad takunu al munaza'a bi ma'ana al musharaka wal munawaba mala yace sannan kuma wannan ma'anar za ta iya kasancewa ma'anan munaza'a ma'anarta al-musharaka ana yin tarayya da ni wajen yin karatu wal munawaba da kuma kai kawo ina fata an gane mala yace wa minhu munaza'atu nasi fi nidal kamar a ce kai cakulideniya da mutane a cikin al'amuran ku ne da gobe an gane to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa ya naji ana ta jayayya da ni a cikin sallar nan a cikin karatu na sallah قال أبو هريرة أبو هريرة ألا قال مش الداجي فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سي مجاهد سكهنو daga yin karatu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fi ma jahara fihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bil qira'a cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana karatu a cikin sa hina sami'u dhalika min rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yayin da suka ji wancan magana daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa qara'u fi anfusihim sirran sai suka yin karatu suka yin karatu a cikin a cikin zuciyarsu a sirrance fi ma la yajharu fihi al-imam a cikin abin da liman baya bayyana karatu وجعل الإنصات لقراءة الإمام من تمام الائتمام به فقال من الله صلى الله عليه وسلم يا سن ينشروا yayin da liman yake yin karatu daga cikin cikawa na bibiyan mamu an gane ko na ainihin cikakken biyayya ga liman da manzo Allah ce innama ju'ila al-imam liyutamma bi an sanya liman ne domin ai koyi da shi to wanda yake son yayi cikakken koyi to sai ya shiru a cikin abin da liman yake bayyana karatu fa qala sai manzo Allah ya ce innama ju'ila al-imam liyutamma bi lalle an sanya liman ne domin a yi koyi da shi fa idza kabbara fa kabbiru idan yayi kabbara yace Allahu akbar kuma ku yi kabbara wa idza qara'a fa ansitu idan kuma yayi karatu ku kuma ku shiru illa iyaka an gane ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya manu ya cewa idan liman mi na karatu yana bayyana karatu ku kuma ku mene ku yi shiru ku yi kum kenan banda ta'awili da basmala ba abin da zaka yi kana yin waɗannan take gom kai shi amma misali mu ɗauka sallan isha'i ce liman ya zo ya bayyana karatu a rakawai min farko kai shiru to idan aka yi zaman tayya aka dago kuma za a ci gaba da yin sallah ko to nan kuma za ka fara yin karatu a cikin zuciyarka tunda liman anan yana menene yana koya karatu tunda gashi Abu Hurairah ya ce daga nan sai sahabbai suka koma suna koya karatu suna yin karatu a koye a cikin abin da liman baya bayyana wa na karatu ko manzon Allah bai hana su ba ina fata an gane wannan hadisi ingantacce ne ibn abi shayba ya fitar da shi a cikin littafin sa na musnad da abu dawud da imam muslim da abu awana da kuma ar-rawayani a cikin littafin sa na al-musnad wala ce kama ja'ala al-istima'u lahu mughniyan 'an al-qira'ati wara'ahu faqala mana yake kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya saurare mai kyau jama'a ku fahimta akwai bambanci tsakanin as-sama'u da al-istima'u al-istima'u shine ka ji abu kuma ka lura da abin da kake ji din as-sama'u kuma kawai zallan ji din ina fata an gane Allah ya ce wa idza sami'u al-laghwa a'radu anhu bai ce wa idza sami'u al-laghwa ba idan suka ji magana banza sai su ji wannan magana baya wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum an gane amma da Allah yake magana akan karanta Qur'ani sai yake fa idza qara'ta al-Qur'ana fastami'u lahu fastami'u lahu sai istima'i a wajen karatun Qur'ani can kuma sai ya shi da as-sama'u gashi na a Qur'ani a wayaye daban-daban ina fata an gane to Qur'ani ana mai al-istima'u ne sauraro irin sauraron da zuciyarka tana jin abin da ake karantawa din an gane wannan shine bambanci tsakanin as-sama'u da kuma mene al-istima malam sai yace to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya sauraro mai kyau na karatun Qur'ani ya zamto ya isarwa ya isarwa mutum gabarin karatu a bayan limami cikin abin da liman yake bayyana karatu a cikin sa faqala sai manzon Allah yace من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة dukkanin mutumin da ke da liman wanda ke jagoranta shi sallah to karatun wannan liman din da yake yi ita ce nan karatun gare shi shi ma karatu ne gare shi ma'ana iyaka ladan da shi ma liman zai samu kai ma za ka samu karatun gaba ɗaya an sanya karatun liman ya zamto kai ma naka domin naka da kuma sai ka karanta kai kuma kai ma ina fata an gane insha Allah ta'ala mala yace hadha fil jahariya wannan ko ya kasance ne a cikin sallan da ake bayyana karatu kadai banda sallan da ake me ake asirta karatu Allah ta'ala ya mana jagora ya kuma ba mu ikon tabbatar da diga diga mu akan bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wa alaikum assalam na'am نعم لذلك نريد منك البيان الخام بالنسبة لهذا الحديث الذي قال صلى الله عليه وسلم لما جئنا الإمام ليسمى نعم malam ya mana matashiya yace ya kamata a farkar da mutane akan cewa ya so da yawa akwai mutanen da suke kafa hujja akan saba wa liman a cikin wasu ayyuka na sallah suke kafa hujja da wannan inda ake cewa inna ma ju'ila al-imam li yu'tamma bi an gari fa idza kabbara fakabbiru wa idza rafa'a farfa'u wa idza sajada fasjudu sai suke kafa hujja cewa to ai wannan an ce kai kamar liman ne saboda haka ba dole bane abin da liman yake kai kai ina fata an gane kuma ko wannan sabani ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu abin da ke daidai shine duk lokacin da ka zo yin wata ibada daga cikin ibada sallah ne azumi ne zakka ne menene ba ruwanka da wani yadda yayi ya manzon Allah ya ce ayi liman ya ce misali manzon Allah ya ce abin liman ne ko ayi koyi shi cikakken koyi to duk abin da liman ya aiwata a cikin sallah ana son kai ma kai ina fata an gane inda kuma ya saba ya kin wasu abubuwan misali sai liman ya zo ya sallah halin shi a sake sai ce to kai ma yake sallah hannun ka take saboda wai innama ju'il imamu li yutamma bihi sai mu ce a'a kai bid'a kai mu kuma sunna muka yi manzon Allah ya koyar da sallah hannu a haka ne annabawa gaba ɗayan su a haka suka yi saboda haka mun ba za mu saki hannu ba illa iyaka mun zo mun taso daga sujuda ta biyu min jasil istiraha kai ba kai ba sai ka miƙe nan ma ba za mu ka biyayya ba sai mu zo na mai jasil istiraha saboda me manzon Allah ya yi shi manzon Allah ya ce wa ya sallu kama ra'aytumuni usalli to kai ka kinta manzon Allah dan me mun ba za mu koyi da shi ba kai ka saba masa mun ma mu saba masa a'a ya abin kenan ai ba ai la ta'ata li makhluqin ina fata an gane jama'a mu kula da wannan saboda haka mu ji tsoron Allah duk abin da ya zama sunna ce ta manzon Allah kamar yadda imam ya mana khutba da zu wallahi mu yi kokari mu bita wani malami yana cewa al-abdullahi gwandu a siltar hizo'il musalli yana cewa فالخير كله في الاتباع الخير جباء ايش ناس كبن سنة النبي والشر كله في الابتداع sharri kuma gaba ɗayan shi ya tattaru akan kirkiro wani abu a cikin addini wanda manzon Allah bai ba sallallahu alaihi wasallam a wani wurin kuma wasu malaman suna cewa fal khairu kulluhu fi littiba'i man man salaf alheri gaba ɗayan shi yana cikin bin salaf magabata na kwarai annabi da sahabbai wa sharru kulluhu fi libtida'i man khalaf shi kuma sharri gaba ɗayan shi ya tattaru akan abubuwan da ‘yan baya suka ƙirƙiro. Ina fata an gane, kenan alkhairi gare ka shine ka bi manzon Allah. Wa in tuti'uhu tasadu, qul ati'u Allah wa ati'u ar-rasul, fa in tawallaw fa inna ma alayhi ma ummila wa alaykum ma ummiltum. Wa in tuti'uhu tahtadu. Ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa rasulahu ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون الله أكبر كجيس يجي ابن قرآني ينا داتي ودكون الزامن أجي تكي الله يتي كي وألا داء كي منظن الله بيا ولا تتولوا عنه kada ku juya wa Allah baya da manzansa wa antum tasma'una alhali kuna sauraro ana karanta muku ayoyin Allah yace wala takunu kallazina qalu sami'na wa hum la yasma'una ai wanda ka zo kan hadisi annabi zai ce Allahu akbar ina cika sifika zai fasa sifika da kabbara amma ka wajen aiki babu kai to gwara ma wanda yayi gum amma zai bi sunnar jama'a koko ina fata an gane Allah ya ce wala takunu kallazina qalu sami'na wa hum la yasma'un kada ka zanto cikin waɗanda suka ce mun ji alhali ko ba ka ji ma'ana ba ba jin bane amma ji ne wanda ba zai taɓa amfani da su ba saboda Allah ya sanya wani marfi akan zukatansu idan ka ji ana karanta sunnar annabi kaga wani yana kake jin zafi a ranka to ka tabbatar da cewa daga wannan lokacin Allah ya sanya marfi akan zukatanka babu yadda alheri shi zuciyanka ka dinga faɗi tashi kenan ka rasa wai rayuwar duniya nan ina ma kake ne yau ba ka can ba ka can komai ya rikice maka gaba ɗaya babu wani abu talauci idame ka talaucin zuciya talauci ma na ma'ana talauci na haƙiƙa duk ya biya dame ka ko ka koma cin ga azaba na jirarka matsala ta faru jama'a saboda haka jama'a mu yi kokari strictly mu bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani malami yana cewa wallahi cikin bin sunnar annabi akwai sauki akwai hutar da kai yayin da kai sunnar annabi suka ji wani daɗi ma'ana jama'a ku sunna ta da wani garbi fa a zuciya in kai abin suka ji kana jin wani daɗi a ranka amma duk lokacin ne zan to ka sa'a baka daidai ba suka ji kai duk damuwa ya shige ka to kai to shi ma da yake an ba shi da hujja shi ma wanda ya bi shi ba shi da hujja shi ma wanda ya bi shi ba shi da hujja kaga jahili na bugun jahili kenan Allah ta'ala ya dace da mu jama'a to kun ji dama liman ne yake madan yi tsokaci kuma a jawo hankalin mutane game da abin da ya shafi wannan kada ka je ka ce wai saboda liman ya saki hannunsa a cikin sallah ko ko misali bai da istiraha ko misali bai aikata wasu sunnoni daga cikin sunnonin sallah ka ce a kai ba za ka yi ba tunda an ce inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi a wannan hadisin yana aiki ne kawai a wajen wanda yake bin sunnar annabi keke da keke amma wanda bai bi sunnar annabi ba kai take wa annabi biyayya shi ka kyale shi ina fata an gane wannan shine abin da ke daidai wallahu ta'ala a'la wa a'lam abin na fa'i yayi Allah ya sami tare a cikin lada wannan kuskure Allah ta'ala ya gafarta min والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك